ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن تعمير الأرض من الوظائف الضرورية التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة مصداق قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فهذا التعمير يكون بالمحافظة على الثورات الطبيعية والنباتية والحيوانية وتنميتها سواء بالتكاثر أو الغرس والزرع ولذلك نجد في نصوص الشريعة ترغيبا كبيرا في غرس الأشجار وتعهدها وهذا العمل يغفل عنه كثير من الناس على ما فيه من الخيرات أيها المسلمون قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة الأشجار من زيتون وأعناب ونخيل وغيرها وجعل غرس الأشجار من أعظم الأعمال الصالحة فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم غرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أخرجه مسلم وفي رواية جابر وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وسرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة قال النووي رحمه الله في الشرح هذه في في في الشرح على هذه الأحاديث ما نصه في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وتولد منه إلى يوم القيامة انتهى كلامه رحمه الله فيا أيها المسلمون فيا عبد الله هل سألت نفسك متى غرست شجرة ينتفع الناس بثمرها وظلها وينتفع البهائم واعلموا رحمكم الله أن غرس الأشجار له فوائد كثيرة للبيئة فالأشجار تساعد على صد الرياح القوية فتقلل من الأضرار الناجمة عنها وكذلك تنتج الشجرة الأكسجين النقي الضروري للتنفس وتصفي أوراقها الجو من الغبار والملوثات الضارة كما أنها توجد منها الغذاء للعديد من الكائنات البرية لذلك ففوائد الأشجار كثيرة لهذا وذاك فحري بالمسلم المبادرة إلى غرس الأشجار في كل مكان في الحدائق والبوادي والمدن فهي عمل يتم بأبسط جهد لكن ثوابه عند الله تعالى عظيم وفوائده على عباد الله وخلقه لا تعد ولا تحصى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أيها المسلمون عباد الله إن من الناس من يقطع شجرا ولا يغرس فترون أحدهم يأتي إلى شجرة يستظل بظلالها ويضع وتضع الطيور فيها أعشاشها فيقتتلها من أساسها فهو بذلك يهدم ولا يبني ويؤذي ولا يحسن وهذا خطأ ومضر للبيئة وقد ذم الله تعالى مثل هذه الفعلة حيث قال جل سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قال أبو عبد الله الأنصاري القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية دلت الآية على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرع وطلب النسل وهو نماء الحيوان وبذلك يتم قوام الإنسان ثم قال والآية بعمومها تعم كل فساد كان في الأرض أو مال أو ديل انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون فاغرسوا الأشجار في مزارعكم وفي بيوتكم امتثالا لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وحفاظا على البيئة فإنه والله يعمكم بيئة صحراوية شيئا فشيئا ولذلك أكثر الغذاء الشجري الذي يعود نفعه على المجتمع والأجيال القادمة وعلى الولاة أن يحثوا الناس ويساعدوهم على هذه المهمة وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في في الحث على غرس الأشجار فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل إخوة الإيمان فليس هناك حث وتحريض على الغرس على الغرس والتشجير أقوى من هذا الحديث فالإسلام أنشأ علاقة من الانتفاع والتمتع بين الإنسان وبين النبات ثم أمره بالحفاظ على النبات من خلال النهي عن قطع الأشجار ثم حثه على الزرع والغسر حتى ولو كانت الساعة تقوم فكما غرس لكم غيركم فانتفعتم به فغرسوا لمن يجيء بعدكم لينتفع وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بارك الله لي ولكم بهدي القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle mu sani raya ƙasa yana daga cikin ayyuka wanda ya zama dole wanda ɗan adam yake samuwa ya rayu da shi a cikin wannan rayuwa tasa kuma domin tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alƙur'ani huwa an sha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allah shine wanda ya kage ku daga ƙasa halittan annabi Adam sannan kuma ya sanya muku rayuwarku a cikin ta fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na yana kusa kuma mai amsawa ne. Wannan rayar da ƙasa wanda aka ambata yana kasancewa wajen tsarewa ita wannan ƙasa daga dukkan ɓarna yana nufin har ilau tsare ta wato a tsare mata ma'adananta da take da shi kuma a tsare mata yanayinta wanda dama haka Allah subhanahu wa ta'ala halicce ta akai shine as-sarwatu tabi'iyya kuma a tsare mata tsiranta da yake ciki a tsare dabbobi waɗannan a yauƙaƙar da su domin duniya ta kyautata. in ma dai ya zamanto sun yawaita an gyara su yadda za su yi yawa ko kuma ya zama ana yin dashe na itatuwa za mu samu ayoyi da yawa a cikin alkur'ani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi batu wajen kwaɗaitar da mutane dangane da dasa bishiyoyi da kuma kulawa da ita nassosi na shari'a musamman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aiki da yawa daga cikin mutane suna kau da kai a kansa da yawa daga cikin mutane sun gafala a kayansa ba sa ɗaukansa a matsayin aiki na addini tare da cewa yana tare da abubuwa wanda yake na alkhairi yan uwa musulmi lalle mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmi su dage wajen dasa bishiyoyi in ma bishiya ta zaitun ne ko bishiya ta inabi ko bishiyoyi waɗanda yake na dabinai da waɗansu bishiyoyi da za su amfanar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya dashen bishiyoyi a cikin manya-manyan ayyuka wanda mutum zai yi masu nagarta ya samu lada kamar yadda ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce babu wani musulmi da zai da'i wani dashe ko kuma ya yi wata shuka a samu tsuntsu ya ci daga wannan shukar ko daga wannan dashen bishiyar da ya yi ko a samu wani mutum ko a samu wata dabba wanda za ta ci daga gare shi face duk abin da suka ci sai ya zamanto masa sadaka Allah zai rubuta masa imam muslim ya rawaito wannan hadisi wata ruwaya ta Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda ita ma wanda muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa ba wani musulmi da zai yi wani dashe face duk abin da aka ci daga jikin wannan dashen da ya dasa dashe ne na ƙananan tsirrai ko kuma dashe ne na manyan bishiyoyi duk abin da aka ci daga gare shi sai ya zama to man sadaka kai hasali abin da za a je a sata ma a satan masa daga jiki wancan yana da zunubi shi kuma ladan sadaka za a bashi shi da aka satan masa kuma idan aka samu waɗansu dabbobi suka zo suka ci to shi ma sadaka ne inji annabi kai abin da wani zai zo shi ma ya wufta a ciki saboda bukata ya ci shi ma ya zamanto masa sadaka imamun nawawi rahimahullah cikin sahih sharh muslim da ya jero waɗannan hadisi yana bayanin cewa waɗannan hadisai suna nuna falala ne na yin dashe suna nuna falala na yin shuka kuma ladan da mai aikatawa yake da shi yana nan yana gudana matukar wannan abin da ya dasa da wannan bishiyoyin da ya kafa suna nan kuma idan har suna hayayyafa to tabbas ladansa shi ma yana ƙara hayayyafa har zuwa ranar alkiyama don haka ya ɗan uwa ya kai ɗan uwa musulmi ka taɓa waiwayawa ka tambayi kanka shin a rayuwarka ka taba dasa wata bishiya bishiya ka je ka dauki bishiya kawai ka je ka ka dasa a wani waje ka raine ta har ta zama ta girma ka taba yin haka a rayuwarka wanda mutane za su dinga amfana da ƴaƴan da ke jikinta ko kuma su dinga amfana da inuwar da ke jikinta ko kuma dabbobi da tsuntsaye da sauran matsatsaku da wasu abubuwa su zo su dinga ci a jiki kana samun lada shin ka taba yi ku sani ƴan uwa musulmi lallai dasa bishiyoyi yana da fa'idodi masu yawa ba ma a addinance ba yana da fa'idodi masu yawa a yanayin zamantakewa domin tabbas bishiyoyi suna taimakawa a yi zamantakewar da ɗan adam da Allah ta'ala ce wasu ta'amara kunfiha isti'amar ɗin na rayar da ƙasa to rayuwar tana ta'allake da abubuwan da ake dasawa da waɗanda ake shukawa don haka bishiyoyi suna taimakawa a yanayi wajen kangewa mutane iska wacce take mai ƙarfi in har akwai bishiyoyi an saka to ko da guguwa ce ta zo bishiyoyi suna sauƙaƙa guguwa sai suna sauƙaƙawa amma idan har babu bishiyoyi idan guguwa ta zo ta barnar da suke wa mutane a gine-ginensu da abubuwansu da suka sassaka alal haƙiƙa tana da ƙarfi da yawa kuma sannan dashen bishiyoyi yana taimakawa wajen ƙarantar da cutarwa wani abu wanda zai shiga a cikin iska wanda yake mai cutarwa idan kura ce ta taso in wani abu ne na yayi ya taso to sai ya makale a jikin bishiyoyi ba zai tafi zuwa gare ko ballantana ku shaka kuma sannan yana daga cikin abin da aka tabbatar hatta a kimiyya bishiyoyi tsirai dukkan tsirai suna taimakawa wajen tsarkakewa iskar da muke shaka ita oxygen wanda muke shaka abin da ake ce photosynthesis ne yana tsammani yan biology suke kiransa wanda muna da bukata tsirrai suna tsotsan iska mara daɗi da muke fitarwa su suna fa'idanta da ita su kuma sai su fitar da oxygen wanda mu kuma ita ce mai kyau a wajenmu in ka je ka wajen da yake da lambuna za ka ji iskarsa da kake shaƙa daɗinta ya bambanta da iskar da take wani waje to kaga ashe yawan bishiyoyi yawan tsirrai yawan samun iska wacce take mai kyau mai tsafta wanda za a dinga shaƙa kuma sannan abin da muka ambata a baya ganyayyaki na bishiyoyi suna tacewa har ilau wato ƙura wadda za ta iya kaiwa zuwa ga mutane da kuma ma waɗansu abubuwa da yawa na cututtuka ita sai ta ɗebe abin domin ku ku sami iska mai daɗi wanda za ku shaƙa kamar yadda kuma har ilau bayan wannan ana ƙara samun amfani a wajenta na abin da ake ciccira na ganyayyaki ganyayyakin da ake cira ana amfani da shi yanzu ko bishiyar nim ɗin nan magani nawa ake yi da ita duk wata bishiya yin zaka ga cewa kai ko irin wannan dogon bishiyan nan da ake masquerade da ake sawa ana ta faɗan magunguna da yake jikinta kaga kwanan nan ma aka kawo mana ba da dadewa ba daga India amma amfanin da ake samu a jikin irin waɗannan duk suna nan da yawa shin ka taɓa tambayanka bishiya nawa ka dasa ka dasa bishiya a gidanka ka dasa a ƙofar gidanka balle a gonarka ka dasa a wani waje inda ake da buƙatan a dasa kai kuma ka kawo gudunmawa ka dasa yan uwa mu sani lalle fa'idodi na bishiyoyi fa suna da yawa a addinance da kuma yanayin zamantakewa don haka nan ne yake da kyau ga kowane musulmi wanda yake mai kwazo mai hankali ya hanzarta wajen dashen bishiyoyi a kowane waje ne in ma gonakansa ne ya dasa bishiyoyi akan iyaka in ma a jeji ne inda ake da bukatan aje a yi da shi an sami izinin a yi da shi aje a dasa bishiyoyi idan ma a cikin gari ne a dasa bishiyoyi gidajenku ku dasa bishiyoyi da duk wajajen da yake na mallakarku domin dashen bishiya abu ne wanda ake yin sa cikin sauki ba shi da wahala amma kuma ladan sa yana nan da yawa ƴan uwa musulmi a wajen Allah subhanahu wataala fa'idoji da bawa yake samu a dalilin dashen bishiyoyi fa ba za su kidayu ba suna da yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ya ambata a cikin hadisi kamar yadda yace idan dan adam fa ya mutu ayyukansa duka suna katsewa sai dai ta hanyoyi guda uku sadaka mai gudana wanda wannan ɗaya yana daga ciki ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi da aka karantar ko kuma bawa ya samu salihi ɗa wanda yake salihi wanda yake masa addu'a ‘yan uwa musulmi mu sani akwai mutane wanda suke su kuma ɓarnata maimakon gyara ɓatawa suke yi waɗanda za su je suna sarewa bishiyoyi amma ba sa dasawa za ka ga ɗayansu ya je ya tumɓuke bishiya da zarto tun daga tushenta ba ma wai aski ya mata ba ta sake tofowa a'a yanke ta gaba ɗaya zai ƙwaƙule abin da ke ƙasa saboda ɓarna da ƙeta da rashin sanin ya kamata wanda mutane suna zama gindin bishiyar nan suna samun inuwa mutane suna samun amfani da yawa su ciri ganyen su je su yi magani ko abin da ya kama da haka tsuntsaye su zo su zauna a kai ta yi sheƙa ta sanya ƙwanta ta ƙyanƙyashi ‘ya'yanta ka samu lada ta cira a jiki ƙanangare ya zo ya ci haka kawai wani sai ya je shi sai ya yanke wani ne kuma ya dasa shi ba shi ya dasa wannan ya dasa ya masa bukulu ladan bukulu amana zunubin bukulu da zunubin barna sai je kashe ta tun daga kasanta wannan babbar barna ce wallahi kaga shi wannan ya zama to rusawa yake shi ba ginawa ba an yi umarni a rusa shi kuma a wato an yi umarni a gina shi rusawa yake yi sannan kuma cutarwa yake ba kyautatawa yake ba wannan wallahi kuskure ne babba a yanayin zamantakewa ma kuma yana barna a cikin lamarin addininsa Allah subhanahu wata'ala ya zargi masu irin wannan aiki ma'anar da ta zo a cikin suratul bakara da Allah yake ambata aikin da waɗansu suka aikata sai Allah ta'ala sai zarge su yace daga cikin mutane wa minan nas daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya akwai wanda a rayuwar duniya in ya bude baki magana sa za ta baka sha'awa wa yashhidullahu ala ma fi qalbi har ma shaidan ma Allah yake cewa shi yana da imani wa huwa aladul khisam alhali ko mai tsananin husuma ne wannan aya ta sauka ne akan waɗansu waɗansu da suka ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam to amma aikin nasu shi muke so mu ishara akai Allah ya ce wa idza tawalla sa'afil ardi idan suka juya baya daga addini idan suka bar inda annabi yake ko suka bar inda al'umma suke sai kaga suna gudana cikin ban kasa liyufsida fiha dan su barna a cikin ta Allah ya ce su barna sai ambaci sashen barnan wa yulikal harsa sai je su sassare mutane amfanin gona abinda mutane suka daddasa suka sanya sai je sassare shi kamar yadda su waɗancan suka yi wannasla kuma su kashe tsatso ma'ana ƴaƴan dabbobi suka je suka dinga kakkashewa mutane dabbobinsu Allah ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna ashe kenan an yi ishara irin wannan aiki barna ne wajibi mu kiyaye shi don haka nan ne ma Abu Abdullah al-Ansari Ahmad al-Qurtubi rahimahullahu a cikin littafin sa a tafsirin sa karkashin wannan aya sai ce wannan aya tana yin dalili akan cewa ashe shuka da kuma yin dashe na bishiyoyi abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi in an ɗau ma'anarsa a matsayin azzar'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kuma a sanya dabbobi su dinga yawaita shi ma abu ne wanda ake so yana kyautata wa zamantakewa wato dabbobi su zamanto sun yaukaka domin da dasa bishiyoyi da shuke-shuke da kuma sanya dabbobi su yaukaka da nan ta wannan hanya ne mutane suke samu rayuwarsu ta samu tsayuwa sannan can gaba kuma ya tsallake sai ƙara yin bayani yace ita wannan aya baki ɗayanta ta haɗa dukkan barna da Allah ta'ala yace baya so duk wani barna da za ya ban ƙasa imma barna ce wacce take ta dab- abin nan dabbobi ko kuma tsirrai da aka ambata a cikinta ko a barnatar da dukiyar mutane ko a barnatar wa mutane addininsu wannan shine abin da ya ambata da haka yan uwa musulmi mu iya bakin kokarin mu wajen da san bishiyoyi mu yi dashen bishiyoyi a wajaje don bin umarnin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma domin tsarewa yanayi yanayin da muke ciki yanayin mu ya zan kyautata domin wallahi muna samu wani yanayi wanda yake na Sahara desert tana ta encroaching inda ka san yadda hamada take shigowa mutane wallahi da ka san yadda hamada take abun abun tsoro ne ko kai idan kana da yan shekaru kaɗan idan ka waiwaya baya ka san yanayin ba haka yake a yanzu ba kuma gashi abun kullum karuwa yake yi shekara talatin da suka wuce in ka je ka sai a maiduguri ne idan ka saka ruwa na yi mamaki kwarai da gaske a maiduguri a lokacin da in ka sanya ruwa ruwa ka ɗebe shi a famfo ba za ka iya wanka da shi ba sai ka aje abin sai dinga ban mamaki kai ya wuce shekara ashirin amma ya wuce shekara talatin abin sai yake ban mamaki ruwa idan aka saka aka ɗebo a famfo ba za ka wanki- ba za ka yi wanka da shi kai tsaye ba sai ka ajiye shi ya huce to wallahi yanzu ga yanayin ya zo mana ruwa idan ka ɗebe shi a famfo ka ɗebi ruwa a famfo ba a rijiya ba ruwa haka ka ɗebe shi a famfo idan lokaci ana garjin zafi sai ka ajiye shi ya huce wallahi wani lokaci sau da yawa ba za ka iya wanka da shi kai tsaye ba saboda akwai zafi da kuna a jikinsa me ya kawo wannan a cikin abin da yake barely 30 years yanzu gashi mu ma yanayin ya shigo mana to imina kake tsammani a raya ka nan da shekara 20 gaba misali ko shekara talatin ko abin da ya kama da haka idan kai baka nan to ya yanayin zai zama to don haka 'yan uwa musulmi mu iya bakin kokarin wajen da shan bishiyoyi wallahi yana da fa'ida shi yasa muke yawan nanata wa mutane wannan batu kamar yadda waɗansu suka dasa bishiyoyi a baya kai ka amfana kai ma kai bakin kokarin ka ga ka dasa waɗansu ma su amfana a gaban ka yanzu waɗannan rimaye da aka dasa ga can waɗansu a abin nan wajen wajen makarantar can umma an subra ga waɗansu anan anan anan abin nan a- a- a a kafin kuka Ga- bishiyoyin nan manya ga waɗancan a hanyar gaɗa- hanyar tashar gaɗau bishiyoyin nan na rima ya yaushe a nan da zai wahala a samu wanda ya san wanda ya dasa sai da ba shi labari wallahi baka san waye ya dasa hakikatan ba sai dai in watakila in kana da kakanni su ce maka wani ne ya yi waɗannan dashen ko su waye ne suke wannan dashen bishiyoyi ga sunan jibga jibga kullum mutane a karkashin suna shan in iska ta zo sassauta iskar kai don me yasa ba za ka ka san waye dasa kai me hana ka ka dasa kai kuma to don haka wajibi ne 'yan uwa musulmi Imam al-Bukhari ya kawo wani hadisi a cikin littafin sa Adab al-Mufrad daga Anas dan Malik mu fahimci yadda abin nan muhimmancin da shi yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in qamatis sa'a da alkiyama za ta tsaya wa biyadi ahadikum fasila a hannun ɗayan ku kuma akwai dashen dibino shine fasila ma'ana kowane irin dashe ya buga misali ne shi saboda a wajen su dibinan suka fi yawa a ce akwai bishiyar nim a hannunka zaka dasa kuma sai aka busa kaho annabi ya ce fa in istada an la taquma hatta yagrasa ha falyaf'al in yana da iko ya kammala dashen nan nasa kafin kiyamar ta gama tsayawa shi ya gama mutuwa ya sauri ya dasa to in ya dasa wa zai amfanar akwai wanda ya saura a duniyan in kiyamar ta tsaya da zai amfana da ita ai annabi na nuna masa kai din akwai fa'ida kar ka yadda wannan ladan ya wuce maka kiyamar za ta tsaya inda har zaka iya ɗiban wannan ladan ka tafi kiyama ɗaya bi to kuma yanzu kana zaune a raye kana miƙe kafa me zai hana ka aikata don haka ƴan uwa musulmi shi yasa malamai suke nuna cewa ba za ka samu wani hadisi da ya kwaɗaitar da mutane gayar kwaɗaitarwa wajen shajja'a su a kayan dashe kamar wannan aya ba don haka musulunci ya sanya alaƙa mai amfanarwa a tsakanin mutane ko kuma in ce dabbobi da kuma tsirrai akwai alaƙa akwai taimakakke ne a tsakaninsu kuma musulunci sai ya umarni ga su waɗanda aka sanya musu takalifi mutane su tsare a kayan waɗannan tsirrai ɗin kuma sannan aka musu hani kada su dinga sarewa waɗannan tsirrai su lalata su ba- ga- gabaki ɗaya sannan aka yi mana wato umarni mu dinga yin dashe ko da kuwa alkiyama ce za ta tsaya dan duk lokacin da mutum ya dasa to waɗansu za su amfana ko da shi bai amfana ba kamar yadda waɗansu suka dasa ku kuka amfana to kuma ku dasa waɗanda za su zo a bayan ku su amfana kada a ce ai a lokacin ku ne kuka yi sakaci yan baya za mu iya ba da shaida sun yi ta dashe eh Allah ya ji kansu sun yi ta dashe hukumomi sun zo sun yi ta dashe har ma akwai kowace shekara za a zo a yi dashe tantance ta yawo da dashe ana raba wa mutane bayan sarki mai martaba ya je shi ya dasa na wancan lokacin sannan shugabanni na karamar hukuma su ma sun dasa har daga jiha ana zuwa dan a zo a yi bikin dashe me yasa yanzu ba a yi kuɗin ne babu ko ko dashen ne ba shi da fa'ida kuma an bar mutane babu dokar daji ba sarkin daji an bar mutane a haukace hukumar karamar hukuma ba ta magana jiha ba ta magana masarauta ba ta magana a je da zarto ana yanke bishiyoyi diman da'iman diman da'iman an na cikin gari ana yankewa alaysa minkum rajulun rashid ba za a samu masu hankali da za su dinga hanawa ba wani irin rashin basira ne wannan an san kuma amfanin abin kuma an san cutarwarsa kuma ana ganin cutarwa amma kuma ba za a fasa ba kuma ba za a samu wanda zai hana ba kuma mutane su ba za su yi wa kansu faɗa su je su dinga dasawa ba ta bayan uwa musulmi bi wa kanmu faɗa don Allah mi abin da ya zan ya dace yanayi ne wanda zai taimake mu kuma ga lada mai gwabi da Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda yake ubangiji Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya umu ila salatikum